أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مودة هدوة أولا سافية لتنم takwas ga watan hudu watan rabi'un al-akhir hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara 1445 ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babi na sha hudu ko? babu mina shirki an yastaghifa bi ghairi ta'ala da shine karatunmu na 28 insha Allah ta'ala na'am bismillahir rahmanir rahim ahsana Allah ilaykum qala al musannif rahimahullah babun min ash-shirki an yastaghitha bi ghairi Allah ta'ala aw yad'u ghayra wa qala Allah ta'ala ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتان نعم الآيتان وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وروى الطبراني وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق
نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله
نعم malam ya ce babun wannan babi zai yi mana bayani akan cewa mina shirki an yastaghitha bi ghairillahi ta'ala yana daga cikin shirka mutum ya nemi agaji ga wani Allah subhanahu wa ta'ala aw yad'uwa ghairahu ko kuma ya ainihin roki wani wanda ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba yana daga cikin shirka neman agaji الاستغاثة يعني طلب الغوث طلب الغوث نيمان agaji wanda alghauth shine a agazawa mutum lokacin da ya shiga cikin kunci lokacin da ya shiga kunci da damuwa kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya fassara da ainihin wato cewa izalatu shidda wato kawar da tsanani ya shiga tsanani yana nema a kawan mai da shi to ba wanda zai kawo ma da wannan tsananin sai Allah subhanahu wa ta'ala wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa Allah ya daura maka wata cuta to babu wanda ya isa yayi maka ita in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba na fata an gane wannan to istighatha ba ba a neman ta daga gurin kowa sai Allah to duk wanda ya nemi istighatha daga wani Allah subhanahu wa ta'ala to yayi wani nau'i na shirka domin talabul ghauthi ibada ne shi ko ita ko ibada ba a nemanta daga wani sai Allah subhanahu ta'ala. to nemanta daga wani Allah kaga wannan shirka ce da Allah hada Allah subhanahu ta'ala da wani ne zaka sai yace mina shirki yana daga cikin shirka an yastaghitha bi ghairillah mutun ya nemi dauki daga wani Allah ta'ala aw yad'u ghairahu ko kuma ya roki wani Allah ko ya bauta ma wani Allah domin addu'a yana iya zuwa da ma'anar ibada a babin ambatan jinsi da sunan wato alkul kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa kala rabu kuma du'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin kage ce wanda suke girman kai wurin barin bauta min wanda bauta a gurin addu'a yake nufi kenan ya ambaci addu'a ibada saboda tana cikin ahammu aqsamil ibada shi yasa ma a hadisi annabi yace addu'a mukhul ibada hadisin Abu Dawud tabbatacce afwan hadisin Tirmidhi mukhul ibada na da rauni amma addu'a huwa al ibada hadisin Abu Dawud tabbatacce an gane ko kaga ya ma fi ablagh cewa huwa al ibada addu'a ita ce bauta kai wato kashin bayan bauta shine addu'a da duk ibadar da kake babu addu'a a ciki babu roƙon Allah a ciki ma'ana a sallarka kace kai baka bukata komi kawai dai zaka yi sallar tunda an daura ma ba zai karba kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama an gane wannan to addu'a tsakanin al-istighatha da addu'a akwai umumi da khususi istighatha wani nau'i ne na addu'a haka addu'a a'am addu'a a'ammu min al-istighatha ina fata an gane eh to afwan minti daya da na'am addu'a muka ce a'ammu min madha min al-istighatha domin kullu kullu istighathatin du'a lakin laysa kullu du'a'in istighatha saboda ita addu'a ana yin ta a halin kunci da halin walwala ko ana yin addu'a yanzu idan kawai wani daga gaisawa sai ya goga ma jaka goma shi Allahumma lakal hamd ba addu'a kai ba addu'a kai amma ai ba halin kunci ba ne halin raha halin raha kama istighatha a halin a halin kunci ne wani ya ce sai ya ga bayanka ka ka shiga kunci ko ka shiga cikin matsala na matsakaicin matsanancin rashin lafiya ko iyalanka ko diyanka kaga anan kana cikin shidda to a wannan tsananin da kake ciki sai ka roki Allah ka ce ya Allah ka yaye min wannan matsalar da nake ciki kamar addu'ar annabi Yunus ko Zunnun wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan na kadira alai fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimi mafhum to amma ita kuma kaga wannan istighathar addu'a ce shi yasa yace fanada addu'a ce annabi ayyub da bashi da lafiya kaga shi ma istighatha ce yayi daga gurin Allah subhanahu wataala fadhkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa 'adab kaga sai ce izna da rabbahu to kenan addu'a ya game tsakanin al-istighatha da al-isti'ana da al-isti'adha duka addu'a ne nau'i ne na addu'a to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa al-ibada kenan neman gauth daga wani Allah roƙon wani Allah ne wanda kuma roƙon wani Allah shirka ne ga Allah shi yasa sai ya kawo auyad'uwa wannan auɗin ba tana nufin abubuwa ne mabambanta ba sai dai ya nuna don idan aka ambaci aljuzu daga baya sai aka ambaci alkul ko aka ambaci alkul daga baya aka ambaci juzu yana nuni akan ihtimam ga wannan juzu'i din ka wanda yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga al'ibada ta kumshi al-isti'ana da sauransu sai ce gare ka kadai muke bauta ya ubangiji kuma gare ka muke neman taimako kaga zikrul 'am zikirul khas ba'da al'am yana nuna al-ihtimam da kuma kulawa da aka bayar ga wannan khas din an fahimta ko to shine anan gurin malam yayi neman agaji da kuma roƙon wani Allah addu'a kala biyu ce akwai du'aul mas'ala akwai du'a'u al-ibada addu'a'u na al-ibada shine jinjina da kirari ga Allah subhanahu wataala kamar ka ce kamar misali sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta waraka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar kaga wannan addu'a ce ta jinjina da girmama Allah sai aka kira ta du'aul ibada duk da ita ma du'aul mas'ala ibada ce amma wannan an ce ibada saboda tsantsagariyar bautacce a cikinta tsantsagariyar zallar tsurar girmamawa ga Allah tunda dama ibada tana ɗaukan ma'anar girmamawa da ƙanƙantar da kai tare da su ga wanda kake bauta mawa an fahimta to saboda haka wannan sai a kira shi du'aul ibada du'a'u mas'ala ka roki Allah Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala kaga wannan du'a'u mas'ala ne wasu bukatu gare ka a gurin Allah subhanahu ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace amma akwai ijtimali ciki du'a'u mas'ala mushtamilun ala du'a'i al-ibada wa du'a'u al-ibadati mushtamalun ala mushtamilun ala du'a'i mas'ala tunda yanzu kaga annabi Yunus cikin matsala ya fada yana neman sauki gurin Allah wace kala addu'a yayi mas'ala ko ibada du'a ibada subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yani wani abu a zahirin lafazin kawai girmama Allah yayi amma wannan shi ake kira gaisuwa da roƙon iri gaisuwa da roƙon iri yanzu ka karanta ayatul kursi duka baka roƙi komi ba ciki amma kuma Allah zai kare kai daga duk wani sharri kuma ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan sallolin farilla mun kai to duk addu'a ta jinjina ga Allah cikin ta akwai mika kokon bara sai dai sai kai istihdarin haka matsalan sai ga muna ta addu'a Allah bai karba addu'a ce tsura kawai ake karantawa sai zuciyarka aiki take yi kamar yadda harshenka yake aiki lokacin da kake subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wata kana kana girmama Allah kuma tare da yadda da Allah nan ya isa ya biya ma bukatunka kana karanta ayatul kursi da ainihin girmama Allah tabbatar da tauhidi da kuma roƙon bukatunka duk ka cusa su cikin wannan addu'ar taka kamar yadda lokacin da kake yin addu'a ta me ta nema shi ma akwai girmama Allah a ciki kamar misali Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal Da kace ya Allah ina roƙonka shiriya kenan ka san ba mai shiryarwa saiwa sai Allah Allah ina roƙonka at-taqwa ba mai bada takawa sai Allah Allah ina neman ka wadata wadatar zuci ba mai bada wadatar zuci sai Allah wa man yastaghni yughnihi Allah ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duka sun sun hada an fahimta ko a gwama suke tafiya a haɗe a murɗe suke tafiya a babin ikhtiyari yanzu aka ce to yanzu ka zaɓi ɗaya kana da wata buƙata ka roƙi wannan buƙatar koko ka yi du'a'u ibada da da niyyar Allah ya biya ma buƙata usmanai suka ce gwara ka yi du'a'u ibada ka yi du'a'u ibada dan kai baka san me zai dace da kai ba Allah ya fi ka sanin abin da ya cancanta gare ka kuma abin duk da za ka roƙa bai kai wanda Allah shi zai ga dama ya maka ba da ka sai ka zo ka yi jinjina ka girmama Allah da niyyar Allah biya ma bukatunka sai ya biya ma bukatunka an gane wannan ayi Allah ya samu dace ko mu shiga cikin bayani malam ya ce wa qaulillahi ta'ala wa babu qaulillahi ta'ala ba wawul aqab ko wa qaulullahi ta'ala wawul istinaf wannan mun yi bayani tun afa ya ce wala ta da'u min dunin lahi ma la yanfa'uka wala ya durruka karka bauta ma wani abun wani abu daban koma bayan Allah ko kuma karka roƙi wani abu koma bayan Allah abun nan da ba zai iya amfanar ka ba kuma ba zai iya cutar da kai ba suka ce ba zai iya amfanar ka ba ta hanyar jawo maka wani amfani ba zai iya cutar da kai ba ta hanyar ɗaura maka wani sharri ko kuma ba zai iya amfanar ka in ka bauta mishi ba ko ba zai iya cutar da kai in ka ƙi bautar shi ba an gane ko shi asali a rayuwa duk abin da za ka yi da mukabil kake yin shi duk abin da za ka yi kana jiran me kana jiran mukabil kana jiran sakamako da sakayya a kai in ka ci abinci me kake jira ka ƙoshi in ka sha magani me kake jira ka warke ko ka warke to idan mutum ya bauta ma gunki to me yake jira gunkin zai iya amfanar da shi da wani abu idan kura na maganin zawo ta makanta shi ya kare shi yasa annabi ibrahim ya nemo addu'a faj'alahum judhadan illa kabiran law eh gutsu gutsu da su malam judhad gutsu gutsu eh haka yi gunduwa gunduwa da gumakan da suka zo waye haka kai ibur aka ce ibrahim kai kai kai kai mugun mutum ya za ka yi mana haka ya ce a ku tambayi babban su gashi nan tsaye shi ya aikata ku tambaye shi halaka da alimta ma haula yanfiku bayan da eh faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun suka ce kai muna fa cutan kan mutuntuni kai wannan abubuwan shirme sun kasa kare kansu shedan sai ya ya hure musu kun kuma nuki su ala ru'usin suka ce kai ibrahim ba wace kalan magana ci ba mu san sheganta ai ka san ba sa magana sai ce ai ko Allah ya wadaran ku ai Allah ya wadaran ku inda za ku bauta ma abinda la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum kuma halin da ake ciki na nuna ma ba zai iya kare kanshi ba la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun to dan me mutun zai bauta ma gunki kuma an ce gunki ba dole sai sassakakken ice ko dutse ba hatta mutum mai motsi wani waliyin ƙarya da ake bauta mawa bai iya amfanan makan shi da komi balle ya amfana ma wani shi bai iya tare makan shi cuta balle ya tare ma wani shi shehunan da yawa ga sun in ma sun mutu ƴaƴansu da jikokinsu suna cikin matsala jikan wani shehi ba yanki da nafin suka kama shi ba ko anan cikin jirgin Abuja da aka tare suka ta jibgar shi kuma ce jikan shehu ne kuma shehu ya ce in ka shiga matsala fanadiya ya kira sunan shi ka kira shehu wani menene ya ce a cika bilmadadi zan zo ma da taimako to gaji kan shi ai mata suka ce so so ne amma son kai yafi kuma shi shehin da ake cewa ƙaba ta kashe shi sai da ya buga kafin ya mutu don me bai tare makan shi wannan cutar ba wanda za a bauta mawa cuta ba ta isa ta shafi shi yasa Allah ya ce ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni to shi ko wancan shehin yunfa'u ko wa yudar a cutar da shi kuma amfanar da shi har ma wani shehin da ya kudin ƙarya aka koye shi daga garin su aka fatar za a kama shi zakara ya bashi sa'a ya tsere saboda yana yin fobi yana yin fake money kudin kudin jabu da sauran almundahanan da yake ya zo gari ya ce a dinga wanda ya yi loma ɗaya na abincin shi an gafarta mai kaji mai ta kawo abinci yana ci tara kuɗaɗe da wani har ɗalibin shi da ya rubuta littafin nashi ya tabbatar da cewa yana tara kuɗin mutane shi kuma Allah ya ce menene ne وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما أريد أن يطعمون Allah ya kyauta abinda bai iya amfana ka bai iya cutar da kai fa in fa'alta in kai haka fa innaka idhan min adh-dhalimin to a wannan lokacin ka kasance daga cikin azzalimai adh-dhalimin yani al al-mushrikin wa qawlihi da fadin wa in yamsaska Allahu bi durrin karashin ayatun ayoyin idan Allah ya shafe ka da wata cuta asali Allah shi ke kaddara alkhairi da sharri amma a babul ladabi baka cewa Allah kai ka daura min cutan nan a'a fa a cewa haka shi yasa annabi ya ce alkhairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka ba a jingina ma Allah sharri duk da shi ya kaddara abun amma ita kaddara ai ba sharri bace ga wani za ta iya zama sharri shine ya sharrantar da ita amma ga mumini inna amrahu kullahu khair ko ba haka ba rashin lafiya ne ga mumini annabi ya ce la yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin hatta shaukata ya shakuha ba abinda zai samu mumini na wani rashin lafiya ko wata cuta ko hammu ko ghammu yayi hakuri face sai Allah kankare mai zunubi har kaya in ya taka za a rubuta mai kankare mai zunubi da ita to yamsaska Allah bi dur in Allah ya shafe ka da wata cuta tunda yanzu Allah ne ke magana amma yanzu in kai za ka yi magana da Allah baka cewa Allah ka shafe ni da cuta shi yasa annabi ayyub cewa anni masaniya ash-shaytanu bi nusbin bai ce masastani bi nusbin ba ya Allah babu ladabi ciki in mutun yayi haka sai ce anni masaniya ash-shaytanu bi nusbin duk sharri sai a tura mashi amma alkhairi wannan sai a ce a Allah shi ya kaddara kaza amma duk da kasancewa sai ka yi imani duk abin da ya same ka to ba abin da zai same ka sai da izinin Allah kullan yusibana illa ma kataballahu lana tunda ana bayani ne akan matsala ta za a kashe su za a yake su ce to duk abin da zai same mu ko ku kashe mu ko ku ji mana ciwo ko ku kore mu Allah ya kaddara mana kaga zai iya zama a haƙƙin wani cuta ce amma shi Allah ba Allah ya cuce shi ba an gane ko musabbab wanda aka sababta abun wato ya zama shine sababi shine ya cuta shi kafirin da ya kashe ka amma Allah bai cuce ka ba shi Allah rahama ma yama dan ya karbe ka a matsayin shahidi misali in shahada ka ta tabbata to wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu Allah ya shafe ka da wata cuta babu wanda ya isa ya yaye maka ita sai shi shi la manja wala malja minhu illa ilayhi shi daga Allah wata matsala tsakaninka da Ubangiji ka saba mushi wata jarabawa wata kaza baka kama kafa da kowa baka ladewa gurin kowa sai dai ka koma gurin wa ka koma gurin Allah wa anibu ila rabbikum kaga musrifun ne ake kira ko qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim sun yi banna sun yi laifi amma Allah ya ce wa anibu ila rabbikum dan adam ne in ka mai wata aika aika ba za ka iya hada ido da shi ba za ka sai ka nemi kamun kafa sai ka je gurin babban shi ko baban shi ko malamin shi ko mai gidan shi ko yayan shi eh shi ya sa baki to shi ko Allah subhanahu wataala shi da yake ghafurur rahim ne shi da yake idan kai laifin ba shi ka cuta ba dan adam in ka ci mai haƙƙi shi ka cuta amma in baka sauke haƙƙin Allah ba shi Allah baka cuce shi ba kanka ka cuta zaka to dan me zaka ji kuma nauyin ka je ka nemi gafara tunda duk gyaran yi kai ne ko haka sai ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba mai yayi maka sai Allah Allah ka yayi mana damuwan mu wa qawlihi da fadin Allah ta'ala fabtaghu indallahi rizqa ku nemi arziki daga gurin Allah wa'budu kuma ku bauta ma Allah wa'budu ku bauta ma Allah ma'ana shi kadai kaga wannan duk ya kore bautar wannan Allah ya kore neman agaji shine in yamsaska Allahu bidun ya kore neman agaji daga wannan Allah wa qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillah ba wanda ya kai shi bata irin wanda zai dinga roƙon wani koma bayan Allah malla yastajibu lahu ila yawmil qiyamah abinda ba zai iya amsa mai abinda yake nema din ba har tashin alkiyama ya je kabarin qubba'a ta wani waliyi yana ta roƙon shi ya shehuwa na ya shehuwa na kai mun kaza kai yana can kila yana karban ukuba a cikin kabari kaga zo kana kana roƙon shi kuma bai ma san kana yi ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma waye bada labarin wala yunabbi'uka mithlu khabir al-ayatan da sauran ayoyin guda biyu na cikin suratul ahqaf wa man abu mai yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun su ba ma su san me ba su san ma ana bauta musu ba sai ce wa idha hushira nasu kuma ranar alqiyama kanu lahum a'da'an guma kan sai sun yi adawa da wurinta inda mushrikan za su jama guma kan shiga wuta da za ce uhshurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah dukkan su za a ce ai wuta da su فإنهم وما آمنين cikin anbiya antum eh وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لا تلو كان هؤلاء آلهة ما وردوا دواسوني da ainihin itatuwa sai a ce ai wuta da su kaga sun ja musu mara suka ce wa quduha an-nas wal hijara ana nufin al hijarati allati ubidat gumakan da aka bauta mawa za a ceto su gumakan ma za su yi gaba su wato ainihin mushrikan su bi su a baya to wanda ya batar da wani haka zai ja shi har jahannama kamar yanda fir'auna zai yi gaba mabiyan shi su bi shi yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud wa qawlihi da fadan Allah ta'ala amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard waye yake amsa kiran wanda ya shiga kunci wanda ya shiga cikin matsatsi wanda ya shiga cikin tursasuwa da matsuwa idan ya roƙe shi ba mai amsawa sai Allah tunda daga ƙarshe zai iya ce sai ya kulun Allah za su ce Allah ne ke yi har mushrikai sun yadda da haka mushrikai malam sun yadda Allah ta'ala shi ke fitar da mutum daga kunci shi ke fitar da mutum daga damuwa amma wani shehu ya ce wai kai matsayinka bai kai ka roki Allah ba sai dai ka roki shehu shehu ya roka maka Allah ka roki shehun kai tsaye roko na ibada wannan kafirci ne وروى الطبراني الإمام الطبراني يرويت بإسناده لإسناد شي أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين cewa an samu wani munafiki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cutar da muminai faqala ba'dhum yani ba'd as-sahaba abubakar ne kamar yanda yazo ahmad yace qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadha al-munafiq wasu yana abakar ya ce kai kuma tashi shi ne ko mubina kuma tashi mu je mu nemi agajin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana dauki daga wannan munafikin da ke cutar da mutane fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi yanda lamarin yake innahu alhadamiru sha'n yanda lamarin yake ni fa ba a neman agaji na ba a neman tallafi na ba a neman dauki na innama yustaghathu billah kadai ana neman agaji daga gurin Allah ne wanda ya shiga kunci ya je nemi agajin Allah subhanahu wataala annufin cikin abin da babu mai iya yi sai Allah kamar da muka yi bayani a karatun baya da isti'ana da istighatha da isti'aza akwai nau'i na dan adam yana iya yi wanda kuma abu ne kowa ya san shi wani taimako ne wani dauki ne wani agaji dan adam zai iya maka amma abin da babu mai iya yi sai Allah to ba a neman shi daga wani Allah dirran da aka neme shi daga wani Allah an ba wancan hakkin Allah wanda kuma wannan shine ashirku bi ainihi an gane ko wannan hadisi wala alla yana cikin ma'ajim ko kuma aljuza al-ajza'ul mafquda min ma'ajim at-tabarani juza da babu su amma dai الهيثمي يا كاوش cikin majma'u zawaid wa manba'u fawaid a juz'in shi na karshe juz'i na goma kenan shafi na 246 yace rawahu at-tabarani wa rijaluhu rijalus sahihi kun ga wa rijaluhu rijalus sahihi ba fa ingantawa bane sai yace ghayru ibn lahiya amma banda ibn lahiya to ibn lahiya baya cikin rijalus sahihi kuma ko aiwa wa huwa hasanul hadith yace amma hasanul hadithi ne to shi wannan tasahulanci ne ibnu lahi'a da'iful hadithi ne da'iful hadith ne da aka hadisin na da rauni inda wannan hanyar ce akwai riwaya da Ahmad ya kawo 22758 ta hanyar Musa ibn Dawud daga ibnu lahi'a daga al-Harith ibn Yazid daga Ali ibn Rabah cewa anna rajulan sami'a Ubadah ibn Samit yakun duka riwayoyin na ubada ya ji wani mutum yana cewa kharaja alaina wato wani mutum ya ji ubada ibn samit yana cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala abu bakr radiyallahu an qumu nastaghithu نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى هكا لفظ شيزو مسند الإمام أحمد جزء نبير صفة أكو دشا تقوس شيخ الأرناؤوط يتي حديث ضعيف لضعف بن لهيع so da raunin abdullahi ibn lahiya yana da rauni sai dai in mutane uku zuwa hudu ne suka riwaya daga gare shi abadila abdullahi ibn mubarak da ibn wahab da ibn yazid al-mukri su riwaya su zuwa gare shi mustaqima ce kanat qabla al-ikhtilaq an gane ko hakan na riwayatu qutaybah ibn sa'id ibn jamil mulhaqa bi riwayat al-abadila kama haqqaqahu adh-dhahabi wa ibn hajar wa min ba'dihim ash-shaykh al-albani rahimahumullah ajma'in raka hadisin yana da rauni Allahumma sai dai a ce ayoyin can za su karfafe shi tunda akwai salon karfafan hadisi da abubuwan da suke kulliyat ne a shari'a da kuma abubuwan da suke ɗaya daga cikin asulai ne ko aya ko hadisi duk da akwai ɗan saɓanin malamai a kadiyar lakin abin da ya fi ƙarfi kamar da suke cewa dai za a iya cewa dogaran akan ayan ne an yi dogaro da ayoyin da hadisan da suka zo akan wannan babin sai dai a ce an kawo ire-iren waɗannan hadisai ne isti'nasa sama riwayar ahmad rauni biyu ce akwai ibnu lahiya akwai jahala akwai rajulun mubham an gane ko amma riwayar tabarani kamar yanda a wato ainihin alhaithami ya ambata cewa rijalus sahih ne banda ibnu lahiya to cewa rijalus sahih ma baya tabbatar da cewa banda ibnu lahiya babu wata matsala dan an ce rijaluhu rijalus sahih ba fa an ce ala shartul bukhari wa muslim ba dan ana iya samun rijalus sahih din ne amma kuma an samu inqita'i ko akwai wanda riwayar shi daga wani duk da rijalus sahih ne amma ba sa haduwa kaga rijalun muslim kaga ai ikrim al-barbari wanda ya ruwaito daga gare shi idan ya zamanto simak ne ibn harb to riwayar muttariba ce amma babu wannan siyakin a musulun simak an ikrima babu shi amma a wani siyakin daban ya fitar daga simak ya fitar kuma daga ikrima a wani gurin to zaka iya samu hadisi ya zo simak an ikrima kuma sai wani ya ce rijalu sahih eh rijalu sahih ne amma ba ala sharti sahih an fahimta ko hadisin na da rauni al-mu'tamad shine abinda muka ji na ayoyi da kuma abubuwan ma da suke da yawa bayan waɗannan na dalilai akan istighatha ibada ce neman ta daga wannan Allah kuma shirka ne ubangiji Allah ya kare mu daga shirka da mushrikai ayyaka